الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم safiya ce ta ranar litinin sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da ishirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da daya shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin ammar ibn yasir radiyallahu anhu a wannan unguwa ta mu ta hausawa a wannan gari namu na kano mai albarka muna cikin tafsirin suratul anbiya'i a jiya mun tsaya ne akan آية أربعين دشدة ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين زم تاشا كان آية أربعين دبكوي إن شاء الله تعالى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من السماء الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الله مدوكين سركيتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة za mu sanya mizani na adalci na gaskiya liyaumil qiyamati ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a Allah madaukakin sarki ce ba za a zarin ba za a zalunci wata rai ba wani abu komai kankantarsa wa in kana mithqala habatin min khardalin koda ko wannan abin ya kasance gwargwadon nauyin ƙwayar komayya a taina biha Allah maɗaukakin sarki ce za mu zo da shi za a gwada shi wakafa bina hasibina min isa a matsayin masu hisabi in ji Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana labarta mana cewa idan ya tashi alkiyama za a sanya mizani almawazin jam'i ne na almizanu in aka ce almizanu shine ma'auni abinda ake auna nauyin abu da shi abinda ake gwada nauyin abu da shi na ka ce almawazin jam'i ne ma'aunai da yawa kenan Allah maɗaukakin sarki ce idan Allah ya tashi kiyamarsa zai ajiye za a sanya mizani na adalci na gaskiya fala tuzlamu nafsun shai'a ba za a zalunci wata rai komai ba komai kankantar wannan abin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kana mithqala habatin min khardal ko da wannan abin da za a auna din ya kai gwargwadon kwaya ta komayya shine malaman tafsiri suke cewa mafi kankantar abin da ido ke iya gani mafi kankantar abin da ido ke iya riskarsa to ko abin da dan adam ya aikata ko kankantarsa ta kai mafi karancin abin da dan adam ke iya gani da idansa ba tare da ya sa madubi na hangen nesa ba Allah maɗaukakin sarki ce in dai mutum ya aikata aiki kamar wannan a taina bihi ko a taina biha za mu zo da shi a ɗora shi akan wannan mizanin sai an gwada shi an ba mutum haƙƙinsa rana ce da babu zalunci babu tauye babu harambe babu kuma tauye Allah maɗaukakin sarki ce a cikin sautar araf والوزن يومئذ الحق ميزاني auna ayyukan bayi ranar tashin alkiyama a wannan rana alhaƙa da gaske ne abu ne da yake na tabbas na zahiri hakanan ya faɗa a wata sura ce fa'iza nufi hafi suri fala an saba bainahum yawma idin wala ya ta sa'aluna sai ce faman saƙulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihuna wa man khaffat موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الله من أكين سركي أولا آيو ينا بينا منا يدزا أونا أيوكا باي دمك أيكتا الدنيا wannan gida da muke ciki na duniya dukkaninmu gaba ɗayanmu Allah maɗaukakin sarki ne ya Allah maɗaukakin sarki ya halitta mu ne gaba ɗaya don ya jarraba mu gida ne na aiki gida ne na jarrabawa yanzu duk muna kan jarrabawa ne gaba ɗaya ranar tashin alkiyama shine ranar da kowa zai girbi abin da ya shuka kowa zai tarar da abin da ya aikata Allah madaukakin sarki zai yi wa kowa adalci kamar yadda yace fala yuzlimu rabbuka ahada Allah madaukakin sarki ba zai zalunci kowa ba za a zo da mizani a ajiye shi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce fadin Allah madaukakin sarki da yace wana da'ul mawazina za mu sanya mizanai ya kawo lafazin da jam'i ma'ana almawazin ma'aunai ba ma'auni guda ɗaya ba daga wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi ai ma'aunan ba ɗaya ba ne daban-daban ne kashi-kashi ne kowanne irin mutum akwai irin nasa mizani sannan kowanne irin aiki akwai irin mizaninsa sallah aiki ce mai zaman kanta saboda ka za a je mata mizani azumi aiki ne mai zaman kansa shi ma akwai nasa mizani hakanan zakka hakanan duk wani aiki na alkhairi akwai irin nasa mizanin da za a ajiye masa sannan kamar yadda ayyukan da suke ba ayyukan kirki ba su ma akwai nasu irin mizani saba wa Allah madaukakin sarki shirka bid'a rashin bin iyaye zalunci kowanne irin aiki wanda yake ba na kirki ba shi ma akwai irin nasa mizanin da za a ajiye masa kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata wannan shine abinda Muhammad Aminu Din Shinqiti ya firin jayarwa ya ce yadda Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi da lafazin mizanai a ayoyi daban-daban ya ce to zai fi kyau a bar shi a matsayin mizanin ba ɗaya ba ne mizanai ne ko kuma aune ne da dama amma da ƙarshen maganarsa kuma sai kawo magana ibn kafir wanda shi ibn kafir abin da yake cewa al'aktar ala annahu innama huwa mizanun wahidu al-imam ibn kafir yake cewa abinda mafi yawancin malamai suka tafi a kansa shi wannan mizanin da za a auna aiki ba ma'aunai ne kashi-kashi kame da maka ambata a baya bai ce a'a ai ma'auni ne guda ɗaya wannan shi ne abinda malamai suka fi tafiya a kansa ya ce wa inna ma jumi'a bi itibari ta'addudil a'mal al-mawzuna ya ce amma an kawo shi ne da lafazin jam'i cewa ma'aunai saboda ai aikin da za a dora akan mizanin ba ɗaya bane ayyuka ne kala-kala ƙididduguwar ayyukan shi sa sai aka ambaci ma'aunin da za a ɗora shi a kai kamar su ma da yawa ne amma a zahiri mizani abu ne guda ɗaya kawai shi ne mizani ne guda ɗaya wanda lahu khiffatani yana da hannu guda biyu wanda hannu na farko za a ɗora ayyukan ɗa'a hannu na biyu kuma za a ɗora ayyukan da suke ba ayyukan ɗa'a ba Allah maɗaukakin sarki zai halatto wa da kowa aikin da ya aikata duk abin da mutum ya aikata ƙarami ne ko babba mai yawa ne ko kaɗan na alkhairi ko kishiyarsa Allah maɗaukakin sarki zai sa a ɗora shi akan wannan mizani za a ɗora shi akan mizani a auna idan ayyukan alkhairi ya rinjayi aikin sharri to alhamdulillah mutum ya samu nasara mutum ya dace faqad faza wa aflaha amma idan aka yi rashin sa'a ayyukan mutum waɗanda ba na alkhairi ba su suka yi rinjaye to a lokacin faqad khaba wa khasira hakika mutum ya tabe ya shiga uku ya lalace Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu saboda haka haka kowa za a dora aikin sa akan mizani shi sa wata ayar Allah madaukakin sarki yake ce mana faman saqulat mawazinuhu wanda duk mizaninsa ma'auninsa ya yi nauyi ya rinjaya fa'ula'ika fahuwa fi ishatin rabia wannan yana cikin rayuwa a bayyarda ma'ana Allah maɗaukin sarki zai masa sakamako da aljanna amma sai cewa man khaffat mawazinuhu wanda ko duk ma'aunin shi ya yi ƙasa ya kasance ba shi da nauyi shi ne abin da yake a bai rinjaya ba sai Allah madaukakin sarki ce fa ummuhu hawiya wannan mahaifiyarsa makomarsa inda zai je ita ce hawiya ita ce wutar hawiya Allah madaukakin sarki ya mana tsari da wutar hawiya Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa duk wanda aka dora aikin sa na alkhairi ya rinjayi aikin sa na sharri to insha Allah ta'ala ya dace wanda ko duk aka dora ayyukan sa na sharri ya rinjayi aikin sa na alkhairi to wannan kuma shikenan ya shiga uku ya lalace yan uwa mu sani cewa shi auna aikin kamar yadda hadisai suka tabbata za a auna aikin da mutum ya aikata ne shi kansa aikin da mutum ya aikata wasu daga cikin malamai suka ce za a yi wa aikin gangan jiki tunda yanzu aiki da mutum yake yi mutum ba iya ganinsa amma idan Allah maɗaukai sarki ya tashi kiyamarsa da sallar da mutum yake yi da azuminsa da dukkanin ayyukan alkhairin da yake aikatawa za a yi musu gangan jiki kamar da yake iya ganin abin da kike iya gani ki taba shi ki dauka to haka za a mai da ayyukan alkhairi ne mutum a dora shi akan mizani haka nan su ma ayyukan da suke ba aikin alkhairi ba ayyukan shari su ma haka za a yi musu gangan jiki a dora shi akan mizani idan aka dora ayyukan mutum akan mizani daga baya kuma za a dora takaddar aikin da mutum yake aiki ake rubuta ita ma za a dora ta akan mizani abin nufi abinda Allah subhanahu wata'ala ya wakkala ko kuma ya wakilta mala'iku suke rubutawa na ayyukan bayi wannan littafi ko wannan takaddun da ake rubutu idan Allah ya tashi alƙiyamata ita kanta sai an ɗora ta akan mizani an gwada ta kamar yadda hadisi ingantacce ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda zamu zo mu ji shi insha Allah ta'ala sannan bayan an gwada aikin mutum sannan an gwada a takaddun aikinsa abu na uku kuma shi a kan kansa karan kansa za a ɗauke shi shi ma kuma a ɗora shi a kan mizani sau da waɗannan abubuwan guda uku uwa musani duk sai an gwada su a gwada aikinki a gwada takaddun aikinki don mu sani cewa duk abin da ɗan adam yake aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya wakilta mala'iku da suke rubutawa kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna Allah maɗaukakin sarki ce akwai mala'iku da suke rubutu duk abin da kuke aikatawa sun sani suna biye da kai suna tare da kai ba sa fakuwa gabarinka duk inda za ka shiga duk inda za ka yi duk abin da za ka yi a kan idansu kake yi ko mai kyau ko mara kyau kuma kana yi sun rubuta duk kankantar abu wallahi duk kankantar abu idan kai idan kika yi sun rubuta yar uwa haka nan duk girman abu idan kika yi wallahi sun rubuta shi sa shi wannan littafin da ake rubutu da shi ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai sa a fito da shi a bawa kowa nasa a ce ya karanta da kansa me yasa za a ce ya karanta saboda kada ya gani ko akwai wani waje da ake masa toge ko ake masa kwange ko aka zalunce shi to Allah maɗaukakin sarki zai ba kowa littafin sa a ce masa ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka da kanka ka bibiye shi tun daga farko zuwa ƙarshe kai da kan kanka ka san hisabin kanka da kanka kai wa kanka da kanka hisabi yanzu misali a makaranta duk lokacin da mutum ya yi jarabawa ya zo na ɗakin jarabawa aka ba shi kwashin paper ya rubuta abin da ya rubuta ke a kan kanki kin san abin da kika rubuta idan kika koma kika ɗauki kwashin paper ɗin nan kika gwada- kika kwatanta ta da abin da kika rubuta da amsar da kika rubuta da kuma zahirin abin da yake na gaskiya za ki san cewa wannan za ki iya ci ko ba za ki ci ba kin sani to haka al'amari yake a lahira yan uwa yadda hoton duniya yake to haka galibi abin da yake abin da zai faru a lahira yake yan uwa to haka kowa za a bashi littafin sa a ce ya karanta to shi yasa idan mutum ya karanta littafin sa hankalinsa zai tashi zai imauce zai shiga cikin wani hali har za ku je yana cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha zai ce wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha duk kankantar abu baya barin sa duk girman abu baya manta shi sai ya rubuta shi saboda abin da kika yi kika manta da shi abin da kika aikata shi kika kike dauka ba komai bane abin da kika yi kika kauda kika kauda kai kika dauka baki aikata shi ba zaki je ki same shi a cikin littafin ki mala'iku sun riga sun rubuta kuma zaki karanta da da bakin ki to mutum zai faɗi haka wannan abin da mutum ya ru aka rubuta masa ya aikata Allah madaukakin sarki shi ma zai sa a kawo takaddun a dora masa akan mizani takaddun ayyukan alkhairi daban takaddun ayyukan sharri daban za a dora su suma akan mizani a ga waɗanne ne ya sirin jayo su shi sa yan uwa akwai aiki a gaban mu da yawa imam ibn kasir ya kawo hadisin da ke cikin sahihain hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi yake cewa kalimatani wasu kalmomi ne guda biyu khafifatani ala lisani suna da sauƙin faɗa akan harshe saqilatani fil mizani amma suna da nauyi akan mizani habibatani ila rahmani sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana son su sai ya ce su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim to muhallin shaɗi ana yan shi ne faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce faqilatani fil mizani suna da nauyi akan mizani kamar yadda na gaya muku a baya idan aka ɗora ayyuka akan mizani aikin da aikin alkhairi idan ya rajani aikin shari to shikenan mutum ya dace to ɗaya daga cikin abin da yake jawo ayyukanki na alkhairi ya yi nauyi ya rinjayi ayyukanki na sharri shine yawan faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wasu kalmomi ne guda biyu kawai masu saukin faɗa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim yan uwa menene wahala menene abin wahala a nan wajen ba abin wahala to amma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace suna da nauyi akan mizani idan an dora su wannan mizani da Allah subhanahu wataala yake bamu labari za a ajiye shi to idan aka dora subhanallahi wa bihamdihi dinki a kansa nan da ne sai kiga ya dago yayi nauyi suna nauye mizani shi sa mu yawai faɗin waɗannan kalmomi ƴan uwa haka nan shi ma hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal daga sahabi Abdullah bin Amr bin al-As Allah ya kara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce za a zo da wani mutumi ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai sa a kawo shi a gaban halittu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai sa a kawo takaddunsa na ayyuka da aka rubuta fa yusharu alaihi 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم ثم يقول أتنكر من هذا شيئا Allah maɗaukakin sarki zai sa a kawo shi filin tashin alkiyama sai a kawo takardun aikinsa guda 99 Allah maɗaukakin sarki ya sa a shimfiɗa takardun kowace takarda ɗaya daga cikin takardun ayyukansa iya ganin idanki ne faɗinta da girmanta iya ganin idanki ne duk abin da yake ciki kawai rubutun ayyukansa guda 99 sai Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi ya ce a tunkiru haza shin wannan abin da ke cikin takardar nan akwai abin da za ka yi inkari kamar yadda ake ba mutum dama a kotu ya amsa laifinsa ko ya musa haka Allah maɗaukakin sarki zai ba mutum kyakkyawan dama a filin tashin kiyama idan aka kawo takardun ayyukanki Allah zai tambaye mutum ya ce za ka yi inkari ne akwai abin da kake musu daga cikin abin da aka rubuta akwai abin da aka maka rashin adalci akwai abin da aka rubuta ba daidai ba sai Allah madaukakin sarki ya ce a zalamatka katabatil hafizuna mala'ikuna masu rubutu wanda suke kiyaye ayyukan da kake suka rubuta sun zalunce ka qala la ya rabb sai ce ya ubangiji ba su zalunce ni ba duk abin da ke cikin takaddun nan wallahi haka ne ya ubangiji ne aikata qala afalaka uzrun aw hasana sai Allah madaukakin sarki ya ƙara tambaye sai ya ce to yanzu kana da wani uzuri da zaka bayar ko kuma kana da wani aiki na alkhairi da kake tunanin ka aikata shi wanda za a hada shi da waɗannan takardun saboda abin da ke cikin takardun nasu yan uwa gaba daya duk ayyukan banza ne duk ba aikin kirki bane gaba daya guda 99 duk babu aikin kirki a ciki to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce masa shin wannan abin da ke cikin takardar nan akwai abin da kake gani an zalunce kai sai ya ubangiji ba a zalunce ne ba duk abin da aka faɗa na aikata haka ne sai Allah madaukakin sarki ya ce masa to yanzu kana da wani aiki na lada da kake tsammani kana da shi wanda za a iya dora shi a gwada shi da waɗannan ayyuka naka marasa kyau nan ma ya ce ba shi da shi qala fa buhita rajul fa yaqulu fa yaqulu la ya rabb wannan mutum ya iya tunanin sai ga babu ba shi da wani aiki sai ce ya ubangiji ba da shi fa yaqulu bala inna laka indana hasanatan wahida sai Allah madaukakin sarki ya ce masa a'a al'amarin ba haka yake bane ai kana da wata aiki kana da wani aiki na lada guda ɗaya a wajen mu da muka ajiye maka shi muka taskance maka shi muka tanadan maka shi la zulma alayka al-yawm yau babu wani zalunci da za a yi maka shi adalci ne tsantsa yau Allah maɗaukakin sarki da kansa yake hukunci babu zalunci sau da ka sai Allah maɗaukakin sarki ce kai kayi wani abu na alkhairi ka ma manta da shi amma akwai shi fa tukhrij lahu bi taqatin fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai a fito masa da wata yar takarda wani dan kati dan karami wanda abin da ke cikin kati shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine kalmar shahada shine abin da ke cikin katin sai a ɗora wannan katin a kan mizani sai a ɗauki waɗannan takaddun guda 99 kowace iya ganin idanki sai su ma ɗora su a kan mizani sai wannan ƙarama takaddar ƙarama mai ɗauke da la'ilaha illallah sai ta rinjaye waɗancan takaddu guda 99 sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masu ya kai shi aljanna kun ga rahamar Allah maɗaukakin sarki kenan to mahalli shaɗin mu a wannan hadisi yan uwa shine mai yadda Allah madaukakin sarki zai sa a kawo takaddun ayyuka su ma dora su akan mizani kun ga ashe ba aiki kada ake dora akan mizani ba bayan an dora aiki akan mizani waccan takarda ko wancan littafi da ake rubuta ayyukan na yau da kullum su ma sai an dora su akan mizani yan uwa sannan kamar yadda na gaya mana shi kansa mutum mu kanmu za a ɗauki mutum shi ma ɗora shi akan mizani to amma idan aka dora mutum akan mizani aikin alkhairinsa da bin allansa da tauhidinsa shine nauyinsa ba girman jiki ba ne girman jiki ba shi da kowane irin tasiri inda mutum ba shi da tauhidi amma duk kankantar mutum duk ilantarsa duk gajartarsa in dai yana da tauhidi da ayyuka na gari da an dora shi akan mizani mizanin zai dago mizanin zai rinjaya na alkhairi amma duk girman mutum matukar ba shi da ayyukan alkhairi an dora shi akan mizani mizani zai kasa me dalili saboda abu ne da yake da alaka da ayyukan alkhairi ba nauyi ba ba nauyi na gangan jiki ba akwai wani hadisi da malaman tafsiri sukan kawo shi karkashin wannan ayar saboda suna da munasaba suna da alaka da ita wannan ayar hadisi ne da imamu ahmad ya fitar da shi wanda na na'isha allah kara mata yarda uwar muminai ta rawaito shi ta ce wata rana anna rajulan min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa bayna yadayhi fa qala ya rasulullah ta ce wata rana wani mutum ya zo zan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya rasulullah ina da bayi wanda na mallaka ya ce waɗannan bayin nawa suna yi min ƙarya suna ha'inta ta suna saɓa wa umarnina ya ce ni kuma idan na fusata ina dukansu ina zaginsu ina wulaƙanta su ina musu abin da ba daidai ba saboda abin da suka yi min na me na saba umarnina sai ce fa kaifa ana minhum ya rasulullah ya abin zai kasance tsakanina da su su ga abin da suke manni ga abin da nake musu to yanzu idan aka ji lahira ya abin zai kasance فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa yusabu ma khanuka wa asauka wa kazzabuka za a irga yanayin yadda yadda suka cutar da kai wajen me yi maka ƙarya da ha'intarka da yi maka abin da ba daidai ba Allah madaukakin sarki zai sa a irga wannan a kididdige shi sannan kuma sai a kawo kai kuma abin da kai musu na dukansu da kai da zagin su da kai da wulaƙanta su da kai da ci musu mutunci da kai duk kuma sai a kawo sai a haɗa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce idan dukan da kai musu da zagin da kai musu ya yi daidai wa daida da irin wulaƙancin da su ma suka yi maka na saba umarninka da ƙarya da duk abin da suka yi maka mara kyau to shi kenan lalaka wala alaika shi kenan an yi balance kenan ba ka bin su komai ba sa bin ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan aka yi sa'a kuma abin da kai musu na duka da zagi bai kai abin da suka yi maka na saba musu da na saba maka da suka yi ba to za a ɗauko wani abu daga cikin ladan su kuma kai sai a biya ka a cika maka ma'ana dukan su da kai da zagin su da kai bai karasa a biya ka abin da kai musu ba ko kuma abin da suka yi maka na saba maka to fa sai an ɗauko a cikin ayyukansu an biya ka sannan sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya masa magana da kuma ta tayar masa da hankali ya ce amma matsalar shi ne idan har aka samu abin da kai musu kuma na zagi da duka sai kasance kuma ya haura abin da suka yi maka na saba umarninka to a lokacin kai kuma sai ka biya su sai an ɗauka daga cikin ladanka daga cikin sallolinka daga cikin ayyukanka na ibada an biya su to shine wannan mutumin sai hankalinsa ya tashi faja'al ar-rajul yabki bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin kawai sai ya tashi yana ta kuka yana ta zubar da hawaye a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ya hati yana ta daga murya yana ta kuka faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce malahu me ya same shi ne la yaqra kitab Allah shin bai karanta littafin Allah bane bai ji abin da Allah ya ce ba wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah za mu ajiye mizani na adalci ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci rai komai ba duk kankantar abu ba za a zalunce ta ba bai ji faɗin Allah madaukakin sarki da ya faɗa haka ba wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibina fa qala ar-rajul sai wannan mutumin yace ya rasulullah ya manzon Allah ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء يعني عبيدون yace ya manzo Allah wallahi ni ban samu wani abu mafi alkhairi ba da zai sa hankali na ya kwanta rai na ya sanyi sama da na rabu da waɗannan bayin in dai haka al'abar yake wanda na rabu da su yace inni ushhiduka annahum ahrarun kulluhum yace ya manzo Allah ina sanya ka shaida daga yanzu dukkanin su na yan tasu ba wanda zan rika matsayin bayi gaba ɗayan su diya yan tasu me yasa ya yanta su saboda ya ji abin da zai faru a alaƙarsa da shi duk abin da kai wa mutum komai kankanta sa wallahi sai Allah ya hukunci wato zamantakewa mu tewa da kullun akwai hadari kwarai da gaske a cikin mu'amalan duk abin da kika yi min ko abin da na yi miki ranar tashin kiyama wallahi sai Allah ya mana hisabi ya mana hukunci idan ke ce kika shiga haƙƙina sai Allah maɗaukan sarki ya kwace haƙƙina daga wajen ki ya bani idan ni ne na shiga haƙƙinki wallahi sai Allah ya kwace haƙƙinki daga wajena ya baki wannan kowace irin zamantakewa ce tsakanin ɗa da uba tsakanin uwa da yatta tsakanin miji da matarsa tsakanin makoci da makociya tsakanin kaza kowa da kowa da kika sani duk wanda ya mu'amala da wani aka yi wani abu na rashin jin daɗi ko abin da ya kama da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya fitar da haƙƙi mai haƙƙi ya bashi kayansa babu zalunci a wannan rana babu kuma ɗaga ƙafa abin da kai ne dole sai an fitar da haƙƙi mai haƙƙi an bashi saboda haka wannan rana ce da take da matuƙar tashin hankali idan mutum ya ci ituno ta shi sa duk abin da zai kai mu ga taɓa haƙƙin wani shiga mutuncin wani ko haƙƙinsa wallahi mu guje shi mu guje shi za ka yi abu yanzu za ki yi abu yanzu ki ji daɗi maybe babu wanda ya sani ke kadai kika yi kin zalunci wata kin cutar da ita ko a dukiyarta ko a kudinta ko a mutuncinta ko a wani abu nata kin yi kin ci nasara kuma babu wanda ya san kin yi ranar kin dillanci tana zuwa shine ranar da Allah zai ajiye ma'auni a lokacin baki da kudin da zaki biya ta a lokacin ba bakin da zaki ba ta haƙuri ta haƙura a lokacin ba ki da wani abin da kike gani zaki kama kafa da shi wajen rarrashinta abu ɗaya ne kawai shine Allah madaukakin sarki sai ya fita mata da haƙinta menene haƙinta a lokacin shine ladan ki zarin ga dauka ana bata duk ayyukan da kika sani kin yi na alkhairi Allah madaukakin sarki zai rinka tsakora zai rinka dauka a ciki yana bata sai an biya ta kaf wallahi dai wai zaraba ta yafi miki ba kuma Allah madaukakin sarki ba zai baki ba sai ta biya gaba daya Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah subhanahu wataala ya ce wa kafa bina hasibina lalle mun isa masu hisabi abinda ake kira da hisabi shine irge ididdige abu duk yadda mutum ya zo da ayyukansa duk yawan su Allah madaukakin sarki sai ya irga su kuma sai an masa hukunci shi sa daga cikin addu'o'i na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya kamata a ce mun kiyaye su shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan roki Allah madaukakin sarki Allah ya masa hisabi hisabi mai sauki Allah ya masa hisabi hisabi mai sauki Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ka min hisabi hisabi mai sauki dan mutum ya samu hisabi mai sauki ba karaman falala ba ce amma a ce duk abin da muke yi duka gaba ɗaya sai an kawo an kididdige akwai wanda zai tsira a cikin mu wallahi babu shi sa annabi ce duk wanda aka yi wa bin diddigi duk wanda aka yi wa bin diddigi akan hisabi to wallahi sai an masa azaba to shi sa kullun sai kirin addu'a kina cewa Allah kai mana hisabi hisabi mai sauki sannan kuma ki gyara ayyukanki ki kimtsa duk abin da zai kai ki ga shiga haƙƙin wanda zalunci a kauce masa duk abin da zai kai ki da wani ya tume ki da wani haƙƙi nasa a gaban Allah mu kauce masa sannan haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki daidai gwargwadon iyawanmu mai kwari mu ba da shi sai magana tashi kiyama salin alallami lafiya mun fita Allah madaukakin sarki ya fitar da mu Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin yan uwa kada ku manta cewa wannan sura da muke karatu a cikin sunanta suratul anbiya kuma kamar yadda muka faɗa a farkon tafsirin shine wannan sura an kira ta da suratul anbiya saboda me saboda ambatan annabawa da ya zo masu yawa a ciki kama guda goma sha shida to tunda muka fara karatu daga farkon sura zuwa nan ba mu ambaci sura ko kuma ba mu ambaci kissar annabi ko ɗaya ba yanzu a fara ambatan kissar annabawan Allah maɗaukacin sarki shine Allah maɗaukacin sarki ya buɗe da kissar annabi Musa alaihi salam yace wa laqad tabbas haqiqa ataina Musa mun bawa annabi Musa wa Haruna da dan uwansa annabi Haruna alfurkana littafin attaura shine littafi mai rarrabewa wa biya'an da kuma haske wa zikiran da tunatarwa lil muttaqina ga masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa hakika ya ba annabi Musa da dan uwansa annabi Haruna littafin attaura sai ya kira shi da suna alfurqan abinda ke cewa alfurqan shine mai rarrabewa wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wanda yake rarrabe tsakanin bata da shirya wanda ke rarrabe tsakanin shirka da kuma tauhidi wanda ke rarrabe tsakanin zalunci da adalci wannan dukkanin littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar daga sama suna da wannan suna da wannan siffa ta alfurqan ma'ana ta littafin da ke rarrabewa dukkanin littattafan Allah madaukakin sarki gaba daya littafin annabi Dawud da Zabura littafin annabi Musa at-Taura wannan da muke bayani akan sa littafin annabi isa injila sufi ibrahim da sauran littafin allah maɗaukakin sarki da allah bai ambata mana sunansa ba dukkaninsu gaba ɗaya da alƙur'anin da allah ya saukawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu suna ɗauke da siffan mai kowanne ɗaya daga cikin su littafi ne da yake bayyana yake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shi sa yadda allah maɗaukakin sarki kira littafin attaura da alfurqan haka nan kuma ya kira alƙur'ani shi ma da mai alfurqan tabarakallazi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله مدوكين sarki yace albarkatun Allah sun yawaita allazi nazzala alfurqana wanda ya saukar da alfurqana ala abdihi akan bawansa me alfurqan alqur'ani shine alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yace li yakuna lil alamin nadhira dan wannan littafi na alqur'ani ya kasance mai gargadi ga duniya gaba daya wanda duk wanda ya bi shi ya gargadi da gargadin sa to zai shirya zai rabauta to Allah madaukakin sarki ya kira littafin at-taura da me littafi ne mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya banu isra'ila Allah madaukakin sarki ya saukan musu da shi ne dan su riko da shi su iya gane abin da yake daidai da wanda ba daidai ba su gane shiriya da bata su gane abin da yake shine tauhidi kada ta Allah madaukakin sarki da kuma kishiyarsa shine shirka wanda wanda suka bi shi daga cikin mabiyan annabi Musa alaihi salam sun samu wannan duk abin da muka ambata wanda kuma suka kauce masa sun bata daga hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki ya ƙara siffanta shi da wata siffa shine wa biya'an sannan kuma har yanzu haske ne haske ne da ke fitar da mutum daga duhun jahilci daga duhun shirka daga duhun duk wani abu mara kyau ya sa shi a cikin duhun bin a cikin hasken bin Allah madaukakin sarki shine wa biya'an haske ne sannan kuma har yanzu wani littafi na at-taura Allah madaukakin sarki ƙara siffanta shi da wata siffa shine wa zikira tunatarwa ne wa'azi ne amma ga suwa lil muttaqina ga masu tsoron Allah madaukakin sarki ga wanda suke roƙon garkuwa tsakaninsu da tsakanin azabar Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ce allazi ne ya shauna rabbahum kamar mai tambaya ya tambaya su wane ne almuttaqina masu tsoron ka ya ubangiji sai Allah maɗaukakin sarki ce allazi ne ya shauna rabbahum su ne waɗanda suke jin tsoron Allah maɗaukakin sarki suke kiyaye dokokinsa bil ghaibi a fake bil ghaibi a fake ko da sun faku sun buya babu wanda yake ganin su to ba sa yin abin da ya saba Allah madaukakin sarki shine allazi ne yu'minuna bil ghaibi kamar yadda yazo a cikin suratul baqara kamar yadda ya faɗa kuma an wajen Allah madaukakin sarki yace man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib man khashiyar rahmana wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki bil ghaibi a fake daga ke sai ke babu kowa za ki yi duk abin da kike so sai ki tuno a'a ai ba ni kaɗai bane akwai Allah da ya halicce ni yana ganina babu abin da yake iya buya masa to shine man khashiyar rahman bil gadi kin ji tsoron Allah madaukakin sarki a lokacin da babu wanda yake ganin ki kin tuno ashe Allah madaukakin sarki yana ganin ki Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'a bi qalbi munib kuma ya zo wa Allah madaukakin sarki da zuciya mai komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah yana yaban wasu bayi nagari nasa nagartattu to abinda ake nufi da allazi ne khashawna rabbahum bil ghaibi kenan hakika waɗanda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki a fake duk lokacin da mutum ya kadaita to kada ya rinka kawo cewa fa yanzu abin da ya ga dama yanzu duk abin da yake so tunda babu wanda yake ganin sa shi sa wani ma wani mawaki yake cewa idza ma khalawta dahara yawman fala taqul khalawtu wa qul alayya raqib yace wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wala amma takhfa alayhi يغيب karshe yake cewa alam tara annal yawma asra zahib wa anna gadan lin nadirin qarib yace idza ma khalawta ad-dahra yawman duk lokacin da ka kadaita ka shiga cikin wani sako kika shiga cikin daki keke kadai ko kuka kadaita ku ku biyu to fala taqul kada ka sake ka ga zuciyarka cewa khalawtu na kadaita bare ne abinda na ga dama faƙul alayya raqibu ki ga kanki ina da wani mai bin diddigina mai bibiya ta yana nan tare da ni su ne mala'ikun Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki aji a tattare da ki duk inda kika shiga ni ba zan iya ganin ki ba wanda suke kewayen ki ba za ki ba su iya ganin ki ba mai kin shiga cikin ɗaki kin kulle ne ko kin je inda babu kowa idan mutane ba za su iya ganin ki ba mala'ikun da suke tare da ke ba yan uwa yanzu muka gama bayani game da yadda ake rubuta ayyukan bayi suna kallon ki kina saba Allah madaukakin sarki wallahi sun rubuta shine ce fala ta qul khalawtu wa qul alayya raqib kada zuciyarka ka sake ta gaya maka cewa na ka ta bar mai abin da naga dama a'a ki gaya wa zuciyarki cewa fa akwai mai bibiya ta akwai mala'ikun Allah madaukakin sarki a tattare da ni da ƙarshe ke cewa alam tara annal yawma asra zahibun shin baki ga cewa yau tana da saurin tafiya ba da mun wayi gari sai an ce dare yayi yanzu shi muka fara azumin watan ramadana yanzu gashi ne na sha hudu muka dauka na sha hudu mu shi muka fara yan uwa kamar jiya wallahi kuma an mana rayi kamar gobe yake ji an ce an gama yanzu sallah ake yan uwa ba haka bane alam tara anna al-yawma asra zahib ba kya gani yau tana da saurin wucewa wa anna gadan lin nazirin qarib ita kuma gobe ga duk wanda Allah ya kaddara zai ganta tana da saurin zuwa ita kuma yanzu jiya muka zo nan muka yi tafsiri muka gabatar da tafsirin wasu ayoyi yanzu gashi nan na yau muke yanzu yanzu idan Allah ya kaddara rayuwarmu da sauran numfashinmu yanzu zaki ji an tsira na asabar ta zagaye kuma mun zo mun ƙara zama zamu ci gaba da tafsiri wa anna gadan lin nazirin qarib in uwata mai albarka mu rinka sawa a cikin ranmu kullum cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk inda muka shiga yana kallon mu kada mu saba masa kada mu mai da Allah madaukakin sarki mafi munin mai kallon mu dan na san kowanne ɗaya daga cikin mu akwai mutumin da yake jin nauyi akwai mutumin da yake jin kunya akwai wanda yake gani idan ya ganshi yana wani abin da ba daidai ba zai shiga cikin wani hali kowa a cikin mu akwai wanda yake jin nauyi duk rashin mutuncin mutum duk yadda ya kai ga rashin kunya da sauransu za ku akwai wanda ke dan jan nauyi idan yana abu da ya ganshi ku ya fara shafa kiyarsa ya san fi yayi wani wajen akwai to a cikin mutane akwai wanda baka so ya ganka kai sabo amma me yasa kuma baka jin kunyar Allah madaukakin sarki baka jin nauyi Allah madaukakin sarki ganka na sabo me yasa muke me da Allah madaukakin sarki mafi munin ne ganin mu akwai wanda kake jin kunya ya ganka a cikin mutane kana aikin alkhairi me yasa ba ma jin kunya Allah madaukakin sarki ga mana aikin shari me yasa yanzu wannan mu'amala ya kamata mu'amalanci Allah madaukakin sarki bai kamata ba bai kamata ba ba daidai ba ne mu kuya mu je mu aikin sharri mu aikin da ba daidai ba mu fito gaban mutane bari mu nuna mutane cewa mu mutanen kirki ne mu mutanen kirki ne salihai ne yana ɗaya daga cikin abin da yake rusa aikin bawa yana ɗaya daga cikin alamun riya alamar da take nuna cewa mutum ya ɗauko hanyar lalacewa shine mutum ya je ya rinka ɓuya yana abin da ya ga dama ya saba wa Allah madaukakin sarki ya bijira doka Allah madaukakin sarki ya fito kuma ya rinka nuna mutane shi ba mutumin kirki ne shi fa babu kamar shi su su ne mutanen Allah wallahi wannan sharri ne yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki idan muka ɓuya kullum bari in tuna wa zuciya mu cewa Allah madaukakin sarki fa yana kallon mu ko kasan kasa kasan kasa muka shiga wallahi Allah madaukakin sarki yana kallon mu kamar yadda muke zaune a nan wajen ba bambanci a wajen Allah madaukakin sarki ni da ke ne yanzu idan mutum ya shiga bayan bangon nan ya fita a masallacin da ya shiga bayan bangon nan ya koya ba za mu gan shi ba saboda ganin mu sight din yana da limit akwai da idan ya wuce ba za mu iya ganin shi ba amma ganin Allah subhanahu wataala yana da limit ne ba shi da limit ba shi da limit to marinka yi wa Allah maɗaukakin sarki mu'amala irin tasa ta mai girma da ɗaukaka bai kamata barke masa mu'amala irin ta mutane ba na ɓuyan miki na yi abin da ya kama da haka to idan idan na ɓuyan miki kuma Allah maɗaukakin sarki na ɓuyan masa ne ban ɓuyan masa ba shine alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi suna jin tsoron Allah maɗaukakin sarki su masu tsoron Allah su ne masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki bil gaibi a fake Allah maɗaukakin sarki ce hum minas sa'ati sannan kuma sun kasance game da lokacin tashin alkiyama mushfiquna masu firgici ne masu razani ne duk lokacin da suka tuno akwai wata rana ranar tashin alkiyama ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tashi zai tashi bayinsa tsirara haihuwar mahaifiyarsu kowa zai fito da kabarinsa rana ce mai tashin hankali rana ce mai firgici rana ce da duk wani bala'i da za ka iya kwatantawa da ita ta cancanta rana ce da allah maɗaukakin sarki zai yi wa mutane hisabi kowa a ba shi haƙƙinsa kowa a nuna masa abin da ya aikata sannan kuma kowa a ba shi sakamakonsa ya tafi inda ya dace da shi to su masu tsoron allah kullum idan suka tuno wannan rana za ku ga hankalinsa ya tashi dalili shine ba mu san abin da za mu je mu tarar a wancan rana ba yanzu mai bi za mu ga mana ta aiki mai aikin alkhairi mana yau kanmu kyakkyawan zato sai mun je sai mu ga Allah madaukakin sarki ce duk ayyukan bai karɓa baya zaki dan Allah ya mutum zai shin kina da lauyan da zaki dauka ya je kare ki akwai kotun da zaki je ki kai kara ki ce kin yi aiki an ce ba karɓa ba wallahi ki ba ki yadda ba akwai to wannan rana rana ce mai tashin hankali kullum idan mutum ya tuno ta masu tsoron Allah gaban su faduwa yake hankalin su tashi yake haka ake so mumini ran da zamantowa alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi hum min sa'atihim mushfiquna Allah madaukakin sarki ce wa hadha dhikrun wannan alƙur'ani da muke karantawa wanda muka saukan maka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam zikirun ambato ne mubarakun mai cike da albarka an zallahu da muka saukan maka da shi Allah maɗaukin sarki ce afa antum la- afa antum lahu munkiruna yanzu ku mushrikan maka game da wannan alƙur'ani za ku kasance kuna inkari ƙur'anin da Allah maɗaukin sarki ya saukar aka ƙalubalance ku ku kawo irinsa kuka kasa ƙur'anin da aka yi muku tahaddi da shi kuka kasa Allah maɗaukin sarki yanzu shi kuke inkari Allah maɗaukin sarki yake ƙara nuna musu gazawarsu da gajiyawarsu sai Allah maɗaukin sarki ya ce
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين
‘yan uwa ƙissar annan Musa alaihi salam ta tiki a nan wajen haka Allah maɗaukin sarki ya kawo mana ita a nan wajen a takaice kamar yadda kuka sani babu ƙissar annabin da Allah subhanahu wata'ala ya yawaita ta alƙur'ani kamar annan Musa alaihi salam a gurare da dawa da dama ta zo a faɗaɗe a yalwace da yawa to amma a nan wajen an kawo ta ne a takaice iya nan wajen wala qad atayna Musa wa Harun al-furqana wa biya'an wa dhikra lil muttaqin الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون شيكنا كيس أن موسى تاكاري ينزكم زام شدا إسر النبي إبراهيم عليه السلام وأن ونسابا بيبا نزاع شدا الله ما أكي سركيتي ولقد حقيقة تبس آتينا إبراهيم من باوى النبي إبراهيم رشده شريرسا من قبل تنكافر wa kunna bihi amin alimina kuma mun kasance masana game da annabi ibrahim mun kasance masu sani game da hali da abin da annabi ibrahim yake ciki allah maɗaukakin sarki ya shiga ba da kisar annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim shine ake ce masa abul anbiya'i baban annabawa gaba ɗaya me yasa ake ce masa baban annabawa saboda tun daga kan annabi ibrahim alaihi salam bayansa duk annabawa da manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko sun fito ne daga tsatsansa duka saboda annabi ibrahim yana da yaya ne guda biyu da annabi ishaq alaihi salam da annabi isma'il alaihi salam annabi ishaq shine ya haifi annabi ya shine ya fi annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub alaihi salam shine ya fi annabi yusuf alaihi salam to ta tsatsan annabi yaqub alaihi salam daga nan annabawan banu isra'ila gaba ɗaya suka fito duka to bayan annabi ibrahim alaihissalam sai ya kasance duk annabawan banu isra'ila da suka zo bayansa sun fito ne ta tsatsansa sai annabi guda ɗaya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fito ta tsatsan ɗaya ɗan annabi ibrahim alaihissalam shine annabi isma'il alaihissalam shi shi kaɗai ne fito ta hanyar larabawa saboda haka shi kuma ya fito ta tsakan annabi Ismail alaihi salam to shi sa ake ce masa abul anbiya ibaban annabawa kuma ana ce masa imamul hunafa shugaban masu tauhidi shugaban masu karkacewa kowane irin addini idan ba addinin musulunci ba kamar yadda Allah mai sarki ke cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin Allah madaukakin sarki ya ba annabi Ibrahim ya ce la walakin kana hanifan annabi Ibrahim ya kasance mutum ne mai karkacewa kowane irin addini idan ba addinin musulunci ba ya kuma kasance mai mi kauya ne zuwa ga Allah madaukakin sarki to annabi Ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki ya kissanta mana wani abu daga cikin daga cikin kissarsa a nan wajen yace wa laqad ataina haqiqa tabbas mun ba wa annabi Ibrahim alaihi salam rushudahu shiriyarsa min qablu tun kafin to shine malamai suka ce tun kafin ne ai min qablu nubuwati kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa suka ce tun kafin annabtarsa tun kafin annabi Ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki ya turo shi a matsayin annabi Allah ya sanya mutum ne kimtsatse shiryayye duk abubuwan da mutanensa suke kai da abin da babansa da sauran mutanen da suke kai na batun gumaka shi bai shiga ciki ba wannan na ɗaya daga cikin irin tsaro da kariya da Allah maɗaukakin sarki kan ba annabawansa duk annabin da Allah zai aiko za ku ga baya bari ya yi wani shirme ko abin da bai kamata ba lokacin da yake ƙanƙantarsa lokacin da yake yaransa idan akwai wani abu na ɗan rashin mutuntaka haka akwai wani abu na shirka shirka da mutane suke yi sai ku ga Allah maɗaukakin sarki ya kare wannan annabi kamar yadda muka san annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama annabi tun yana karami za ku ga duk abin da mutanen jahiliya suke a lokacin shi bai shiga ciki ba bautan gumaka wanda ya taso ya tarar mutanen sa suna yi mutanen maka shine babban abin da annabi ya taso ya tarar ana yi wanda a cikin ka'aba kadai akwai gumaka ɗai ɗai har guda 360 a cikin ka'aba da muke zuwa mu dawa yanzu a lokacin annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi ya taso ya gansu akwai manya-manyan gumaka kuma da suke sassa daga cikin sassan garin maka wanda wasu kuma ba'if kamar irin sulata da uzza da manata da sauransu sau da ka shirka ta mamaye larabawa sosai da sosai haka annabi jira da amince tsara tabbata a garishe ta so a wajensu a cikinsu amma tun kafin ya zama annabi tun ba aiko shi ba ba a taɓa samu da ɗai a wata rana ya je sujjada ga gunki ba ko ya goyi bayan abin da mutane suke yi sannan ɗaya daga cikin munanan ɗabi'u da larabawa shine shaye-shayen giya shan giya ya zanto wa larabawa kamar ruwa kamar yadda kika san yanzu dole ne ki sha ruwa idan kin ki ruwa haka ba larabe mai da giya dole kawai su ya sha giya to amma tsarki na annan tsira da amince tsara tabbata a gare shi tun yana karmi Allah madaukakin sarki bi ya hana shi waɗannan mugayen ɗabi'u ba a taɓa samu inda ya sha giya ba ko da lokacin yana yaranta to haka Allah madaukakin sarki yake wa annabawansa da manzanninsa tun kafin a aiko suna kanan Allah madaukakin sarki yakan tsare su yakan ba su kariya ga dukkan wata mummunan ɗabi'a ko kuma shiga abin da ke na bautar gunki to shi sa Allah madaukakin sarki yace wala qad atayna ibrahima rushidahu hakika man ba annabi ibrahim shari'ar sa min qabl tun kafin a aiko shi zama annabi wasu daga cikin malamai suka ce min qabl musa tun kafin zuwan annabi musa alaihi salam amma fassara ta farko shine abin da malamai suka farin jayarwa Allah maɗaukin sarki ce wa kunna bihi alimina mun kasance masana game da hali na annabi Ibrahim alaihi salam iz qala li abihi tuna lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya ce da mahaifinsa wa qaumihi da mutanansa ma hadhihi tamathil lati waɗannan waɗanne irin gumaka ne antum laha akifuna da ku kuka lazimce su kuka kuke bautata musu a matsayin alloli annabi Ibrahim alaihi salam Allah maɗaukin sarki ya yi kaito mana abin da ya gaya wa mahaifinsa da mutanensa don shi annabi ibrahim alaihissalam wanda ya fara tunkara wanda ya fara kokarin kawo gyara shine daga cikin gida dan babansa kamar yadda Allah ya ce iz qala li abihi yayin da yace da mahaifinsa mahaifinsa Allah madaukakin sarki ya gaya mana sunansa shine azara wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha wannan shine ainihin abin da ya tabbata a nassi na alqur'ani sunan mahaifin annabi ibrahim azara wasu suna cewa sunan mahaifinsa farahu ko tarahu ko wani abu makamancin haka wannan duk bashi da asali abinda alqur'ani ya gaya mana wa iz qala ibrahim li abihi tunda lokacin da annabi ibrahim ya gaya wa mahaifinsa waye mahaifin nasa azara sunansa azara haka Allah madaukakin sarki ya bayyana to kaga bai kamata Allah madaukakin sarki ya faɗa ba mutum kuma zai ce ai ba haka bane ga wani abu daban sunan mahaifin annabi ibrahim alaihi salam azara to shi mahaifin annabi ibrahim alayhi salam yana ɗaya daga cikin jagororin bautar gumaka jagora ne na masu bautar gumaka shi sa za ku ga shi annabi ibrahim wanda ya fara ƙoƙarin jawo hankalinsa ya raba shi da bautar gumaka ya haɗa shi da bautar allah maɗaukakin sarki shi ne mahaifinsa kamar yadda suratul maryam ta ba mu labari Allah madaukakin sarki ya ce a iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati inni ya abati zuwa dai ƙarshe abinda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana game da kisar annabi annabi Ibrahim alaihi salam za ku ga nasihar mahaifinsa ya fara yi wa ita ya kai baba na lima ta abudu ma la yasma'u dan me zaka rinka bautatawa gumakan da ba sa ji wala yusiru ba fa sa gani wala yughni anka shay'a ba sa kuma iya wadatar da kai game da komai ya abati qad ja'ani min al-ilmi ya kai babana hakika wani ilimi ya zo min malam ya atika irin ilimin da kai bai zo maka ba fattabi'ini kabini ahdika siratan sawiya zan shirye da ki hanyar da take madaidaiciya ya abati la ta'budu shaytan ya kai mahaifina kada ka bautata wa shaytani dan bauta gumaka daidai ke da bautar shaytani inna shaytana kana lirrahmani asiya hakika shaytan ya kasance mai saba Allah madaukakin sarki ne ya abati zuwa karshe Allah madaukakin sarki yake to mana abin da ya faɗa to kun ga haka annabi Ibrahim ya fara to shine na Allah madaukakin sarki ke gama cewa iz qala li abihi wa qaumihi tunda lokacin da annabi Ibrahim ya gaya wa mahaifinsa da mutanensa ya kalubalance su ya ce musu ma hadhihi tamathil lati waɗannan waɗanne irin gumaka ne da kuka sassaƙa da hannunku antum laha akifuna kuma kusance kuna bautata musu al-uquf abin da ake nufi da shi shine lazimtar abu lazimtar abu kamar yadda a cikin sura al-an'am Allah madaukakin sarki ba mu labari lokacin da annabi Musa ya taho da mutanensa sai suka samu sun dukufa ka shirɓa suna bautata wa gumaka ya musa da allana ilahan kamalahum aliha sai suka ce ya annan musa ka sanya mana alloli kamar da waɗancan suke da alloli annan musa ce ƙala inda kuma ƙaumun ta jahalu ne lalle kuma mutane da kuke jahilai to mahalli shaɗi shine farko da suka zo wucewa allah maɗaukai sarki ba mu labari sun samu wasu mutane suna bautata wa gumaka sun dukuba ka shirɓar suna bautata waɗannan gumaka ɗin to abinda ake nufi da al'ukubu shine mai lazimta al-luzum shine lazimtar abu annabi ibrahim alayhi salam yake musu inkari cewa waɗannan waɗannan irin gumaka ne da kuke bautata musu qalu sai su mutane annabi ibrahim alayhi salam suka ce masa ai wajadna aba'ana ai mun sami iyayenmu ne laha abidina suna bautata musu ai ba dalili gare mu ko hujja ba wanda za mu iya gaya maka amma abin da ya sa muke bautata musu shine kawai iyaye da kakanni ne abin da muka taso ko muka ga ana yi ne shine muke yin sa shi sa balami suka ce anan wajen duk abin da yake ya samu asali daga iyaye da kakanni barin sa yana da wahala yana da wahala duk abin da aka taso aka ga ana yi iyaye da kakanni tun can sama sama komai rashin rashin kyansa ka zo lokaci guda ka ce za ka cire mutane daga kansa wallahi za ka sha wahala yanzu za ku ga akwai abubuwan da da yawa daga cikin abubuwan da iyayenmu da kakanninmu sukan yi Allah ya musu rahama za ku ga da yawa daga ciki ba shi da alaƙa da addinin musulunci wani abu magozanci ne wani abin gargajiyanci ne wani abin kawai ƙirƙiro shi aka ake yi amma saboda iyayenmu sun taso sun ga iyayensu suna yi su ma iyayensu suka ga suna yi to hayin sun kasa barinsa da yadda za ka yi wa'azi kai faɗakarwa ka ce a daina yana da wahala to kun ga shi sa hujjar da mutanen annabi ibrahim suka ba shi ne kalu wajadna aba'ana ai mun sami iyayenmu ne suna bautata wa gumaka shi sa mu muke bautata musu kun ga na ga wane yana yi ko na samu su wane suna yi wannan ai ba hujja bace ba dalili bane da ya kamata a ce ka sanya shi a matsayin dalilin da za a karba ko kaɗan dalili shine sai ka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce ayi ko kuma manzon da Allah ya turo shi ya bamu umarni ce mai shi kenan ka ba da dalili amma ka ce naga ana yi wannan ba dalili bane ko kaɗan annabi ibrahim alayhi salam ya ce musu laƙala laƙadu kuntu haƙiƙa ku kun kasance da kuke bautata wa gumaka antum ku wa aba'ukum da iyayen naku da kuka samu su ma suna bautar gumaka fi dalalin mubin dukkaninku da ku da su kun kasance a cikin bata batan da yake mabayyani qalu sai waɗannan mutane na annabi ibrahim salam suka ce masa a ji ita na bil haƙi wai da gaske kake mana ne wannan maganar da kake ka zo mana da gaskiya ne am anta minal la'ibina ko kuma dai wasa kake yi kawai ka zo ne dan kaɗan mana barkwanci ka tafi saboda su magana ce da ba su taɓa jinta ba a zo a ce musu bautar gumaka da suke ba daidai ba ne su daina to da annabi ibrahim ya zo yi kalubalance sai suke ɗauka cewa irin wasan ne yake musu allolin da muke bautatawa iyaye da kakanni ake maka same su yanzu ka zo ka ce mu bari da Allah da wasa kake ko da gaske shin barkwanci kake yi an barkwanci ne shike na isa je ka sai annabi Ibrahim ya ce a a qala bar rabbukum barwancin zancin ba ba barkwanci nake muku ba ba wasa nake muku ba rabbukum ubangijin ku na gaskiya da ya kamata ku bautatawa shine rabbus samawati wal ardi shine ubangijin da ya halicci samai kuma ya halicci kasai allazi fatarahunna shine wanda ya kage su shine ubangijin samai da kasai kuma shi ya kage su ai abda'ahunna ya samar da su da a lokacin da babu su shine fatara take nufi asali wanda ya kirkira abu ya samar da shi da babu shi shine fatara wa ana ala zalikum min ash-shahidina sannan ni kuma sannan ina tare da ku a cikin wanda za su ba da shaida akan haka ma'ana ni shaida ne na kasancewar Allah madaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta ya kamata a bautatawa ba gumakonku ba ba allolin da kuka ɗauka a matsayin su ne allolin da kuke bautatawa ba a'a Allah maɗaukakin sarki shi ya kamata ku bautatawa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mi na'am lokaci yayi to insha Allah ta'ala yan sai mu dakata anan saboda lokaci yayi sai kuma sati mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh